ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبقوا وتنجماد جماد الثانية hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da goma ga watan biyu miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala mafi roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wato alfawul azim wal khusranul mubin wato littafin na nawa 41 shine al-mabahasu al-thani ashar shine bincike na goma sha biyu wanda kuma littafin kuka kalli wani wuri sai ku ga yayi alaka ma da wanda muka karasa ma da ba da maut wasu abubuwa waɗanda sun yi musharak abin nan sun yi daidai yau za mu yi magana akan darajatul janna wa dirikatin nar wato wato darajat ita aljanna darajat ne tunda sama ake yi aljanna sama take saboda haka duk inda mutum ya samu daraja ne shi yasa muka ce Allah ya ba mu tsore za mu karanta littafin kaifa tarfa darajataka fil janna mu ga yanda za a yi an samu aljanna littafi uku ne muke so su taho wataƙila insha Allah ta'ala kaifa tutilu umraka intaji sannan kuma kaifa tusaqqil mizanak sannan kuma kaifa tarfa darajataka fil janna in qaddara Allah lana al-baqa saboda haka waɗannan su muke so mu gani a insha Allah ta'ala to yanzu ana maganar darajar aljanna darajat ne ita sannan kuma darakat da duka wuta awwalan darajatul janna wato matsayi ko matakai na aljanna wanda za a ce wasu sun wuce wasu aljanna qala Allah ta'ala la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الله تبارك وتعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين بذا أديدي تودن سك زونا جدا وسجي جهادي daga cikin mu'minai غير أولي الضرر wanda ba su da wata matsala ba rashin lafiya ba ba makanta ba ba guragu ba kamar yadda aka ba su uzuri su waɗannan kuma ma mun yi magana wasu har da makafin tun da abdullahi bin ummatum makaho ne sosai bi ma'anar kalima sai ma an masa jagora amma daga ƙarshe ya ce ya kamata ya tafi jihadi duk da cewa an sauƙaƙa masu ya ce shi kam ya magaji da zaman nan yana so ya je shi ma ya shahada ya haɗu da abokansa da suka tafi aka ce to kai da kake makaho ya za ka yi kai faɗa ya ce makaho ko ya kamata ya faɗa ku ba ni ma tuta in rike maku saboda ni ma nawa gani a gaba gudu kenan ba gudu ba da yawa in na tsaya ne ki kam kawai kuku ta faɗa ni ko ina nan sai kwamanda na rike da tuta haka ko aka yi aka ja kai ta ba ta kashi shi ko na rike da tuta ba baya gani balle ya gudu su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai wasu ga tuta a ƙasa ba to ba magana a gudu ba magana tuta in dai baka so ka ƙasa ba to ba a gudu sau da ko za su kare sai dai su kare haka aka yi aka ci nasara shi kuma ya samu shahada to haka yi inda mu ne yanzu za ka bi tawi la tulatu aswa la tusa wal mudahidu na fi sabilillah da waɗanda suke jihadi idan su ga wannan addini ya dau a ce a kwatanta su da wanda suka tsauna waɗanda ba su yi amwali da dukiyoyinsu kallon da abdurrahman bin auf usman bin affan suka yi gashi su fita sannan kuma su ba da dukiya wancan yakin da ake ce ma jeshi da usra shine yakin tabuk da aka yi su suka dauki nauyin shi gaba daya duk da abin da za a hau da abin da za a yi duka kuma ku duba yakin sama da mutum dubu talatin suka wuce yakin wani suka dauki nauyin yakin su da abdurrahman bin auf da usman bin affan kuma suka fita aka tafi da su su zauna suka ce tunda sun ba da wuri wuri su zaman su ba malam bambancin mu da mutanen nan kamar sama da ƙasa saboda haka kuma bayan sun ba da dukiyar kuma wa anfusihim da rayukansu kuma su ba da وفضل الله المجاهدين بأموالهم Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita waɗanda suke jihadi da dukiyarsu wa anfusihim da rayukansu alal na daraja wato ya fifita su akan waɗanda suka yi zaman su ba su yi ba da matsayi babba kuma daraja guda ɗaya aka ce tafiye shekara ɗari ko kuma kamar tsakanin sama da ƙasa idan mutum ya fi aljanna da daraja ɗaya to bambancin ku kamar daga nan zuwa sama akwai nisa فرد وكلا وعد الله الحسنى اما كما ذكر الله تبارك وتعالى يا مثل قول الجنه انت الايمان الحسنى الجنه yace abin da ya fi kowane kyau Allah duka ya masu alkawari sharadin waɗanda suka raunan ba muna kai wani kaga waɗancan guda uku da wasu dai bayan za su kai suka waje gaskiya suka ce mu ba ku ya ana mu zuwa kin zuwa mu kai ba muna kuce su kai ba suna so ne annabi ya kare ba wani abu suka boye sun zuwa su kai to a suka zo suka ce sun yi zuwa ne a kashe tun da ko kun faɗi gaskiya to ku a jinkirta al'amarin ku sai Allah ya yi magana a yau aka yi kwana arba'in ba a yi masu magana ba a komi da su ko canji ko ciniki ba a ba ko tambaya da zai kasuwa sai nawa ake sai da wannan ba a shi masu tsada bayan da aka yi kwana arba'in kuma aka ce kai doka ta ƙara zafi ma aka ƙara kwana goma sai da suka yi kwana hamsin mutum da matar shi ma a cikin gida ba ta yi magana saboda ta samu mamanin mamanin wannan sai za mu auna da gani yanzu kai a ce matar ka karce ma magana ko kuna ɗaki ɗaya kuma ba ɗan sanda ka sa ya tsare kofa ba ko shi ne sai sai ma da ido ya juya ba kofi wala zane ya ka gani ina kuma wasu gaba ta wasu ne magana da shi gaba mata sun suka rubuwa ne magana da ido suna in dai suna kallon juna su dinga magana a kan kama kai wata sani ba in dai suna kallon fuskar juna da ita da wasu za su ta magana da ido kuma suna ganewa to balle kuma su ga na su yi zaurance idan ba magana ka hana su ba kai ba ka jin yaran su ce la wala la na wala la to ya kai kai kai ya ga zama ba ta sani to amma wannan malam da aka ce ko mata su kada su masu magana kai hasali ma ɗan saƙon da ya zo wajen shi ka ya ba shi labari aka ce da aka ce ba shi kada ya ce to ana nufin mu sake su ne kawai tafi gidansu ya ce ban sani ba sai ka san abin da za da aka daga nan yace mata ki hakuri ko mai nan kusa sai da Allah ya dace mun mun ga mun taba Allah sai yadda Allah ya dace ya ce a kashin duniya kuma ku kalli Abu Lubaba kalli ba Abu Abu Lubaba ne Abu Lubaba ba samu aka yi an je yakin Khaibar aka je aka ce to yanzu abin da za a yi shi suka ce shi ne wakilin sun yarda da shi ya zo ya yi masu magana shi wakili ne ya zai tsakanin da shi da shi su magana da kuma annabi shi daga wajen annabi sannan kuma ya je ya wakilce su su sun yarda da shi abin da ya ba su shawara za su ya tafi wurin su annabi ya ce masu to magana duk abin da za ka masu masu magana wanda take daidai ya tafi da ya je wurin su suka ce mashi to yanzu idan yanzu muka yarda da al'amarin manzo Allah muka sauko menene kake ganin abin da zai faru da mu sai masu haka ce yanka ku zaya ko ba annabi aika ya ce haka ba ku duba ko wannan maganan ba abinda bai tambaya maimakon ya koma ya tambayo annabi ya ce ya za a yi shi kawai sai ce masu da kuka riga kuka sauko kan ra'ayin su yanzu kuma abin da za a yi maku shi ne maku haka ya nuna wuyan sa kawai ba ma ba da baki magana ba shara ya masu yi masu haka ta ce a to me amfanin ko mu sauko a yi su tun da yanka mu za a yi da aka zo ya tuno daga baya ya ce amma kuma wannan maganar fa da ya faɗi ba annabi ya aiko shi ba to me yasa zai fi haka wanda ne ya ce na riga na halaka kaina kawai sai koma ya bamba ya bi madina ya je madina ya samu fila a masallaci ya daure kanshi ya sa aka daure shi tam yadda ba zai iya kwantuwa ba ya ce ba fitsari ba komi ba cin abinci ba komi har sai manzon Allah ya gama da su ya dawo in ya yi man abuwa ya kwance ni da kai in bai man abuwa ba zan mutu a nan wurin da na sa a wasu Allah kan yi wala sani kuma ba wanda ya kwance shi sai manzo Allah da musu ya dawo ya ce ni manzo Allah na halaka abinda ka sani ba shi ne ba ka shiga shi Allah ya ba shi ya kwance shi da kai matsayin ya wasa abuwa ba wala da gani su haka waɗannan bayan za a yi kwatanta irin abin da ke su wanda a ce kana ya magana shi wancan kab yana ba da labari yake cewa yana da aboki ya ce ya ce ya ce babban inda ya gane abin nan babba ne ya ce abokin nan nashi sun zama kamar amin baya yin wani abu sai da abokin nan abokin nan baya yin wani abu sai da shi ya ce amma da aka sa dokan nan ya tafi gidan shi dama kuma dan uwan shi ne ya tafi gidan shi tarar da shi a kan tsoro haka ya ce ne mai sallama ne mai sallama yana gani na ina ganin shi amma ba na ma iya gane ko ya ansa sallama na ko ya ansa ba ba nan na shiga wurin shi mai magana irin yadda muka saba ya banza da ni na koma na tambaye shi na ce wani tsakani na da kai kana shakka imani na ya banza da shi kana shakka imani na ya banza na uku kawai ya ce wallahu alam kawai ce nan ne ya ji ba radda ya ciwon kunnan kamar nan ya fashe da ya fuka ya ce to yau kan lallai ya gane cewa wannan ne bayan nan kuma ana cikin wannan hali ya shiga kasuwa ba mai yi magana sai ga takarda daga wani sarki shi kuma ya haifo masa ya ce na ji an ce mutumin nan da kuka sadaukar da kanku zuwa gare shi kuka yi kaza yau ya yi watsi da sun ka taho wurina in ka zo ma in sa kai zama in mai da kai hakimi ka zama hakimi ko in baka komi da komi ya ce inna lillahi wa ya ce wannan takaddar masifar da ta zo da shi ta fi abin da ya sami ya ce in nema manzo Allah ta waye to ni ina zan shiga kenan a duniya ya ce nan da nan ya ɗanshi takaddar na ya nufi wata tandan masu tuya waina ya wurga ta ciki dan ma kada zuciyar shi ta ƙara ci gaba da saƙa mai wani abu ya ce wannan takardar ita ce tafi zama masa masifa to kaga wannan duka in ka kalla za ka ga yadda suka bi manzon Allah radda abin dokar ta ƙare mai mata mata shi ta aika ta ce to ita tana neman alfarma mijinta saboda wannan masifa dama can yana gani garara garara yanzu ya yi ta kuka har ya koma bai gani ga shekaru sun yi masa yawa shin manzon Allah ya yarda ta dan rika dafa mai ruwan dumi in zai wanka ko zai wanke abin nan ba aka ce ta dafa mai ruwan dumin amma kada komai ya hada ta da shi banda wannan ya kanta ta dafa mai ruwan dumin nan ta bashi shi dama shi ya tsufa ma bai da bukatan komai sai wannan abin da aka ce iyakakki nan dai ta ce kuma an gama ya kanta ta dafa ruwa kawai ta aje mai ba magana suna daki ba magana malam sani auna ka gani to waɗannan fa waɗanda suka yi gaskiya ne aka yi haka wanda suka zo suka faɗi gaskiya to ranan da ko aka gama doka da ta ƙare aka kira su aka ce masu cewa yayi har in ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai manzon Allah sallama bai iya gane manzon Allah ko ya ansa ko bai ansa ba wani lokaci ma sai manzon Allah ya juyar da kanshi kawai gefe ko ya ansa ko bai ansa ba ya ce manzon Allah na yi imani ya ce wallahu alam kawai saboda aka yi taso ya dawo gida ba mai masa magana in ya je wurin ba mai masa magana ya taho ba mai masa magana sau da aka kaga daga ƙarshe kau ya ce da aka yi masu afuwa daga sama da Allah ya masu afuwa ya ce wanda ya zo ya masa bishara yana zaune a cikin gidansa sai ga bishara ana yana gudu shi ma wancan rige-rige suke wa zai fara riga ya zo ya masa bishara yana abishir ya mali yi kai bishara ya kab ya kab yana masa bishara ya ce kayansa lokacin saboda jin daɗin bishara ya ce wallahi kayan da yake da su a jikinsa su suka fi kowane kaya a wurinsa kuma bai da wasu sai su ya ce to su larabawa al'adarsu idan mutum ya zo maka da wata irin bishara mai ban mamaki kayan da ka fi so ka ɗauka ka tuɓe su ka bashi ya ce haka ya tuɓe kayan nan ya bashi sai dai ya yi aro lokacin da zai je gaban manzon Allah a cikin an shi tuɓe saboda murnan wannan bishara ya ce kuma wanda ya zo man bisharan nan har abada ba zan manta shi ba saboda murnan shi ya zo ya masa bishara ya ce ba zai manta da shi ba abadan baya manci wannan alkhairin da ya yi na zuwa ya masa bishara ala'ayyati halin kissar tana nan cikin riyadu salihin wanda yake so ya ji ta cikakka sai ya koma can ya karanta ko kuma ya koma cikin suratul tauba a tafsirin na shek a wannan aljazairi mun karanta wurin idan an zo wurin zai kawo kissan ya bada labari a cikin suratul bara'a mutum ya duba wurin ya ga cikakken yadda abin ya faru kuma wannan zai sa mutum ya gane cewa mutumin da kake jin yana munana sahabban manzon Allah ko ko yana faɗin mummunan magana akan su to ba addini yake nufi ba kuma ba Allah yake nufi ba kwata-kwata akwai wata manufa babba a ransa ta duniya saboda haka wannan shine abin da dinsu saboda haka an fifita su daban darajatin minhu wasu matakai ne na daraja da aka samu wanda daga Allah ne Allah ne ya raba masu wa magfiratan sannan ga wata irin gafara da za a yi masu sannan wa rahmatan sannan kuma da wata irin rahma da Allah tabaraka wata'ala zai masu wa kana Allahu ghafurur rahima Allah tabaraka wata'ala ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne tabaraka wata'ala muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya gafarta mana kuma ya jikan mu ba dan halin mu ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam wa qala ta'ala azza wa jalla sannan Allah tabaraka wata'ala ya ƙara cewa afa manittaba'a ridwanallah shin yanzu wanda ya nemi yarda Allah ya bi duk aikin da yake aikatawa abin da yake yi nema shine neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala yadda Allah ya tsara haka yake so ya bi kuma haka yake bi kaman ba a bi sahtin min Allah shin wanda ya zo ya samu wannan ya aka ce ya samu yarda Allah ya bi abin da Allah ke so kuma wannan dalilin wannan ya samu yarda Allah tabaraka wa ta'ala ka kwatanta shi da wanda ya dawo baya da wani sakamako sai fushin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma'awahu jahannam sannan kuma sakamakon sa bai da wani wurin shiga sai wutar jahannama wa bi'sal masir wutar jahannama kuma ta munana a ce ita ce makoman mutum shin yau ya zo ya rayuwa a duniya shekara 60 ko 70 ko sama da haka yana jin daɗi a nan sannan bayan haka nan a koma lahira a ce shi dan wuta ne wannan rayuwa ta yi muni na sha ba da misalin nan kifi yau da za a tambaye bayan ya gama rayuwa a ruwa sannan a ce ƙarshen rayuwarsa shine man gyaɗa da zai ce bai taɓa jin daɗin rayuwa ba da yana da bakin magana to kamar haka ne na adam ya rayu a nan ya ci ya sha ya gyara jiki ya sa tufa ya kwanta wuri mai kyau amma daga shiga cikin kabari a fara ɗanɗana masa wuta ya je maimakon ya samu rauda min riyadul janna ya zama shi nashi hufra ne min hufarin nira a lokacin da ya ga wannan zai manta da rayuwar da ya da za a tambaye ya taba jin daɗi zai ce wallahi bai taba jin daɗi ba tun da yake bai san menene jin daɗi ba Allah ka tsare ni hum darajatun inda rabbihim su waɗancan na farkon suna da wani matakai daban-daban inda suka ƙetare ma juna suna da wannan wallahu basirun bima ya'malu Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin abin da suke aikatawa tunda ya gani kau to zai saka mu bayansa wanda suka yi alkhairi za su ga alkhairi wanda suka yi sharri za su ga sharri kamar yadda suka yi aljaza'u min jinsil amal wa qala subhanahu innamal mu'minuna mu'minai kawai su ne wannan innama ana ce mata adatu hasrin ne wa qasrin ana keɓancewa ne an ware kawai muminai muminai kawai su ne allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum duk yayin da aka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala zukatansu sukan ji tsoro sukan firgita su ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana kuma duk yayin da aka karanta masu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ayoyin nan dalilin karanta su yana ƙara masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma ga ubangijin su kawai suke dogara ba su dogara ga kowa sai ga Allah shi yasa tawakkali ya zama silsila min a'malil qulub jeri ne daga cikin ayyukan zukata waɗanda ba su da ƙarshe ba su da farko ba su da ƙarshe a zuciya so ake zuciyar nan kullum tana nan tana dogara ga Allah har zuwa mutuwa sau da su haka suke wannan aya ita ce wanda aka karanta can bayan muka karanta ummul mu'minin radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai da aka ce dinnan wannan in an karanta waɗannan ayoyi waɗannan suna jin tsoro wai tsoron nan da suke ji wannan da aka ce walladheena yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila su muminai aka ce suna yin abin da aka sa su sannan zukatansu kuma suna jin tsoro har koyaushe su ji tsoro an karanta ayyukan su ji tsoro wani suna jin tsoro ne saboda suna yin laifuffuka sun yi banna sun yi kaza ya ce ina ya binta siddiq ba haka ba ne suna jin tsoro a matsayin sun yi aikin da aka sa su amma suna tsoron ko an karba ko ba karba ba shi ne tsoron ba wai aikin ba ma matsalan aikin kawai ba shin wai mun yi aikin an karba shi ne babban ma mushkila kuma ba za a gane ba sai ran da aka shiga kabari ko ko lokacin da an tabbatar mutum zai bar gidan nan wani tun kafin ya shiga kabari ya gane domin za a ga alamomi idan ya kasance an karbi ayyukan mutum ya ga bisharat ana yi masa bisharori ya ga mala'ikun da suka sauka tun da ya karanta cewa mala'ikun rahama sun bambanta da mala'ikun azaba saboda haka zai gani yaya waɗannan wakilan na malakul maut suka iso gidan in ya gansu da fararen kaya da yadda suke zagaye gidan da fara daga nan zai gana irin yadda za su yi aran gama shi da malakul maut tun daga saukarsu idan ko ya gama su baƙaƙen kaya baƙi irin ba maganar rahama tare da su ya gane cewa wannan yau kuma duk da mutum ya ga wannan ba raddi za a yi ba wani labari ya nuna ba zai tashi ba nan sai an je gaban Allah wannan shine firgicin saboda haka su waɗannan suna tsoro koyaushe alladhina yuqimuna as-salah sune waɗanda suke tsaye da sallah kun san mun sha magana dai tsaye da sallah tsaye da sallar nan farko kan lokutanta bayan nan ana la'akari da sharuɗanta rukunanta wajibaita sunnoninta mustahabbanta abubuwan da ke bata ta da waɗanda ke gyara ta kamar yadda yanzu zaga mutane na tallafta sallar su kawai da suka ga dama sun dai saba lokaci kaza amma a ce musu yanayi ya canza lokaci kaza yanzu sallah ba za ta shiga ba sai lokaci kaza la'asar ba za ta shiga ba sai lokaci kaza mutane su yi ta yin ta yadda suka ga dama ita ko sallah tana da wani abu da ka yi ta a farko lokacin da ake shakkan ba ta shiga ba gara ka yi ta a tsakiyar lokacin ta ma ko ko lokacin ma ya kusa karewa duk wannan ta yi amma in ka fara ta da minci biyu lokacin ta bai ba aka yi kabbara harama lokacin nan bai shiga ba da kiran sallar da aka yi kafin lokacin da ita sallar da aka yi lokaci da ikamar da aka yi dukka har sallan ba wanda yi ko an gama cikin lokaci ba ta yi ba dole sharaɗinta ba a fara ta ba a kiran sallan ta sai lokaci yayi sai dai in salloli guda biyu ne in ma sallar asuba da aka ce ana kiran sallah guda biyu wancan ko kuma sallar juma'a ga wanda suke ɗaukan kira sallah guda biyu to waɗannan su ne ake kiran su kafin lokaci wanda za a ce a yi na farko sannan bayan lokacin ya shiga a yi na biyu to amma kowace sallah aka kira lokacinta dama kiran sallah manufar shi sanar da lokacin sallar yayi ba wai ana nufin kawai a kira ba ne kuma lokacin bai yi ba sai lokacin da aka ce ya yi sannan za a shiga a kira sannan in an kira kuma kowa ya taho a zo a shiga sannan a yi ta a lokaci amma da za a kaddara da minti ɗaya liman ya yi kabbara harama lokacin nan bai shiga ba to ko an gama ta cikin lokaci sallan nan ba ta yi ba so da ni ba san saurin da muke ba sallan nan inda da gaske ake ana so a yi ta da ai ana so kuma ta yi kyau a karba to in baka so ka yi kawai amma a ce wai mutane na sauri sau da haka saboda suna sauri ko lokacin ta bai ba su yi to me amfanin a yi kuma ba ta yi ba me amfanin ka sha wahala ba abun bai ba kuma an yi bayanin nan miraran wa tikraran tun a cikin ahdari sai da aka yi mana maganan auqatus sala ba wasa bane wannan kuma yanzu an zo an ci gaba nan muka yi magana a cikin asawa islamiyya inda salul uthaymin yake magana yace akwai wasu kokoriya da salihin ma ya magana ya ce wasu mutane na nan yanzu sun fito wai su malamai ne in ana magana sai su ce wai su ba za su yadda da tsarin zamani lokaci a kalanda ko lokaci a agogo ko lokaci a kaza shine zai rike mana abu ne ya ce wannan mutanen sun sa ma kansu abin da za su wahalar da kansu in abubuwa ne wanda yake Allah ne tsara yadda za a yi addinin nan da an bar shi a kan yadda muke da mai rikon kai na kashi inda ba dan an samu wasu abu da za su ƙara sauƙaƙa mana yadda za a yi shi wadda mun bar shi ma tunda mu ba kamar sahabbai bane wanda mutum zai tsaya la'akari da abubuwa kowane abu aka gaya masa ya tsaya nan saboda muhimmanci an yi duk abin da zai taimake mu yanzu fa ka duba ka gani zaka ji mutum ya ce yanzu akwai alam da zai tada shi in ka ga dama zaka sa alam din ka ce wane tashi lokacin sallah yayi amma wani da kanshi zai tashi ya kashe alam din kuma bai samu sallah asuba ba a yayin da sahabbai su suna da wannan wani sahabin yana da gidan shi nesa da madina aka gan shi anan muka karanta ga rana kuma ba a taɓa rigan shi zuwa masallaci ba ko da asuba ko gidan shi nan shi ya fi gidan kowa nisa amma shi ko shi ya fi kowa rigan zuwa masallaci wani bawa ya same shi wata rana ya ce za mu taimake ka ko kai ya kamata ko jaki ka saya saboda dare abin nan ba ya ce ina shi kan ba zai saya ba bayan Allah ya bashi abin nan ba ya ce taso wanda yake daga gidan shi yana zuwa nan wurin irin abin da yake samu sannan Allah ya bashi wannan kyautar sannan bayan haka nan shi ya datse ma kanshi ya ce a abadan haka zai ta yi kuma ba a rigan shi zuwa masallaci kuma ba alam gare ba lokacin ba ma abin hawa ba shi ya fi kowa nisa kama haka yake kullum ba a zuwa masallaci a gari gashi zuwa amma yanzu ga abubuwa ga abubuwa mutum kawai malam wani ba ma wai ni ba kama kyala mutane ni wanda ya fi ma ban haushi liman auna ka gani akwai masallatan da wani lokaci liman baya yin cikakken kwana bakwai bai makara ba kai wata rana akwai masallacin da za a zo a nemi duk wanda ke masallacin da liman din da na biyun da na ukun wallahi duk ba sa nan kuma suna nan ba tafiya su kai ba suna nan gida suna bacci to ya ka gani kai liman da aka ba mas'uliya ko tada ka ne ai dole ka sa wasu rika tada ka saboda ka rika zuwa ka sauke wannan abin da ka yadda ka ansa amma yau a ce ba liman baya nan gobe a je a fita har a rika duba hanya ko tahowa bai taho ba a zuwa sa wani gobe ma a kama wani goji ma a kama wani hawa ya jama'a kuma duka wannan matsalolin da kake gani da za kuɗi za su gitta ba wanda zai makara ba wanda zai makara komin mutum da kake jin yana ta bai iya tashi alhamdulillah abu ne a aikace ran nan wani matashi nan yana nan ina jin ban sani ba ko ya zo yau ran nan yayi magana yake ta ya rubuto ya ce wallahi malam shi dai duk salloli yana yi amma kaga sallah asuba shi dai ya kasa bai iya yayi yayi yayi yadda za a yi rika zuwa sallah asuba nace ƙarya ne na ce yanzu tsakaninka da Allah da za a ce in ka je sallah asuba za ka samu miliyan ɗaya za ka tashi ya ce wallahi malam ba ma zan yi baccin ba ma kwata-kwata ma ba zan ma yi baccin ba ma wallahi wallahi ina ga maka haka ya faɗi da kai ya ce wallahi ba zai ma yi baccin ba ya ce ai yadda zai samu miliyan ɗayan nan in dai da gaske tabbas ya san zai samu miliyan ɗaya ya ce wallahi ba zai ma yi baccin ba kwata-kwata ba zai yi ba ya samu ta to ka gani ashe ana da gangan ne da gangan ne kun ba nan je na ba da misali ba malam sani ga shi nan zanne yana ta motsa baki to ba maganin bacci ne ka ce kana cin maganin bacci ne to jiya nan da ba da misali na ce yanzu da aka ce idan mutum ya zo ba a ce sai da asuba ba ba a ce ba ga lokaci ba na ce a ce wa mutum kawai in ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku ilahan wahidan samadan lam yattafi sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad na ce idan mutum ya faɗi wannan so goma cewa aka yi fa za a bashi lada miliyan arba'in miliyan ka dubu miliyan fa miliyan arba'in mutum zai samu na lada na tambayi malam zani na ce yanzu malam zani tsakani da Allah ko wanda zai mance in yasan zai samu miliyan arba'in yanzu nan yau dukan ku kowa ya faɗi haka a nan yanzu da za mu bi akwai wanda bai faɗi ba ko ku akwai waɗanda ba su faɗi ba ma jiya da muka fara malam zani da na bugo ɗaya da bugo biyu ya ce kada a ci gaba da bincike da yawa za a samu to amma da yanzu ci aka za a bada miliyan arba'in kana ganin duk yawan munan wurin ƴaƴanka sai ka sa sun yi don kuɗin su karu ka gani ko to yaƙini ne ba mu da shi game da Allah fitowa ne a fili kawai ba za mu ba mu ce ba mu yarda da Allah ba amma a zuciyarmu wallahi ƙarya muke ba da gaske bane ba da gaske bane da da gaske ne da ba haka ba za mu yi da ba haka za mu yi ba da kowa daga fitowar rana zuwa yamma ina tabbatar maka wani abin da yayi aikin da yayi da akwai yaƙini bai lissafo na lahira abin da kai daga tasbihi da tahmidi da karatun qur'ani da wane ne wallahi da da gaske muke wani daga fitowar rana zuwa faduwar rana ba zai lissafo ba amma kaga sai ka ga mutum ko bai komi ba bai yi ba kuma duk yadda mutum yake cewa yana mantuwan nan baya fa manta da cikin shi ko ana manta da shi a ce yau tun da safe rabanka da cin komi tun shekaran jiya kamance ana yi to jiki ne fa wannan ake gina ba ma mantuwa wajen gina jiki amma muna mantuwa wajen gina rai ba mantuwa da suke nuna masifa abun nan ba su ko sahabbai saboda gina lahira saboda gina rai sukan manta da jikin ba sa jin damuwar jikin saboda haka za a zo a ce maka yau nan a tara mu a ce maka yau za mu yi to abinda ma na gani a aikace ka duba wannan wurin muka zo nan a tura wannan ginin in za a ture shi aka fara turewa wannan ya zo ya ce assalamu alaikum malam ai mana uzuri saboda kaza ya tafi wannan ya zo ya ce assalamu alaikum za mu muna da uzuri na ce to a je ba da Allah Allah saka da alheri wannan ma ya zo wannan kafin ana shan shayi a nan wurin kafin mu zo sha a nan wurin wasu duk sun lallaba sun waje sun je waje sun shawo ko kuma fa lokacin ba a kai a zahar a sha shayi to ina gaya ma kafin a sha na gaba daya wasu duk sun zare wanda bai gudu ba kenan wanda ya ji ya kama abin nan bai gudu wanda ya ji bai abin nan ba sai ya je wurin mai shayin ya shawo a can kafin lokacin sha nan to inda za ka suranta abin yanzu a ce da za mu kai gobe ba mu sha baya kake ganin za a yi to lokacin da ake gazuwa to khandak sai da suka aka yi kwana uku ba wanda ya ci abinci ba wanda ya sha ruwa ba wanda ya ci abinci kwana uku har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ke cikin abin aka ce an zo an samu marmara kuma ku dubi tsari na sahabbai annabi ya tsaga ma kowa portion kamar yadda muka yi wanda ya sakar da ya san haka a tsaga ma portion ce ga wurin sharaka kullum an tsaga portion ne annabi ya tsaga masu kowa ga yadda zai bi nasu ga yadda waɗannan suna haƙa suka tarar da marmara suka ce to ma yi kwana suka ce mu yi kwana nan manzo Allah ya ce mu bi kada mu yi kwana in muka yi kwana mun saba manzo Allah ku duba ko wajen diga kada su yi kwana in muka yi kwana mun saba manzo Allah da haka mu ta yi har mu kai inda marmara ta gagare mu sai mu kira shi mu gaya mai suka yi suka kai marmara suka je suka ce ya rasulullah mun tadda marmara a inda muke ya ce ku jira har yanzu da ya taso zai zo wurin marmaran nan jabir yana kallo ya ce sai ga manzon Allah ya tashi da kyar ashe da ya lura ma sai gashi ya daura duwatsu ne ma ciki saboda yunwa sannan yana magana sai ya ji muryar shi tana koma ciki amma duk da haka ya zo ya ɗauki diga ya ce ina wurin aka nuna mai marmaran nan malam ya ɗauki diga ya ranta ma marmaran nan malam haske ya fita fayau daga ciki ya ce allahu akbar allah ya nuna man zan kama farisa munafukai daga nan suka ce ta yau kuma ga wani sabo sabai suka ce tabbas da ka faɗi gaskiya ne ya ƙara ɗauka ya lafta mata diga ya ƙara yin kabbara ya ce zan kama Rome na ma ga tutoci na na kaɗawa a wurin an nuna ma ga tutar musulunci can na kaɗawa a wurin zan kama gari garuruwan nan ƙara imani kauna shi jabir da ya ga haka sai ce ya rasulallah ka bani izini in ɗan leƙa gida ya ce an baka izini ya koma gida ya samu mata shi ce gaskiya aikin nan ya kai aiki yau kwana uku ba a ci komai ba ya ce har yunwa ta fito ga jikin manzon Allah an sa shi fasa wani rana jiya na magana da ƙyar da ƙyar kuma na ga ya ɗaura dutse kamar yadda ya saba ɗaura dutse yau ya ɗaura dutse ya nuna yunwa ta kai yunwa ni za a samu a gidan nan ta ce to gaskiya gidan nan kai ma ka san yadda yake abin da za a samu ciki bai wuce a samu lokal ɗaya ba a yadda za mu gane yanzu sa'i ɗaya na alkama ya ce ai to an samu ya ce ina zuwa bari ki gani in duba cikin dabbobin nan akwai wanda ya isa yanka ya je yanko shi ya kawo ya ce ci gaba da gyara bari in je ni kuma in gaya mai su zo ko su uku ne ni banda ni ku ji shi banda ba shi a cikin wanda za su zo wallan sani shi mai gidan kuma tare da shi ake yi kwana uku ya ce manzon Allah dai ya ci shi in ya ci shi kenan ya zaɓo manyan sahabbansa su zo su uku kawai in ya zo shi da Abubakar da Umar su uku ya isa ta ce to kada fa su wuce haka domin su ƙoshe su abin ba zai wuce haka ba garin ba yawa ya ce ba komi na gaya maki ai zan jin gaya yanzu ya je ya samu ya ce ya rasulallah akwai dan wani yan dabara da aka ce za a yi a gidana ka je da kai da waɗanda ka zaɓa mutum biyu ko ku uku ya isa manzo Allah ya ce jama'a a saurara Allah ya kawo mana buɗi duk ku aja ku aja abun aiki kawai ku nufi gidan Jabir za a ji a tabu ne saboda ina yace yanzu kai yi gaba ka ce mata wannan garin kada ta taba shi sai na zo shi ma wannan yankan da aka yi kada a taba sai na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ina garin aka kawo garin nan aka ce ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗi a ciki ba a gaya mana wadan in mun yi ba zai yi ba ba a gaya mana irin wannan me yace Allah shi yasa abin da yace ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗi cikin garin nan ya ce a aika cikin madina a ce matan sahabbai duka su zo manzon Allah yana neman su wanda duk suka iya waina su zo manzon Allah yana neman su magana ta kare to yanzu inda mazan kaɗai yake tare da su ya aika matan su zo inda baya tare da mazan ya aika matan su zo sau da aka aika mata suna ji suka ce manzon Allah na kiran mu mata suka suka nan take malam sai ga matan matan sahabbai malam bayin Allah sun darkako ya ce naman nan kuma na tukunya da za a sa shi ma kawo shi ma aka kawo ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗi ciki ya ce a ɗora shi tukunya malam mata suka fito suka fara dafa waina ana ta soya waina ya ce mutane goma goma mutum sama da dubu ɗaya kowa ya ci ya ƙoshi ta ce duk wanda suka gama mutum goma suka ci suka ƙoshi to su koma kun gani hikima ne shi yasa na ce ai goma goma mu ma yanzu a tara kuɗi mu biya nan shi na an sallama mana shi ma na ga na ma faɗi ai ma an ji shi ne ce mutane yanzu su yi goma goma nan yadda aka tara aka ci ma sannan mu ma mu tare yanzu mu mu haɗa kuɗi mu biya wurin nan sau da haka aka yi goma goma suka koma bayan nan ya ce abin da ya rage a ɗauka kuma a shiga da shi cikin madina matan sauran wanda ba su iya zuwa nan a babba su a raba wasu malam aka ciyar da kusan gari gaba ɗaya da dalilin wannan albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar du'a'in da yayi to amma mahallin shahid ku kalli yadda suke aiki mu auna kwana uku yanzu nan da za a zo da waɗanda suke ta cewa wane ne a daina karatu a daina kaza a ce to shikenan zan bar karatu a tafi jihadi malam yanda ka san kaza agric din ana kama ta kaza kama mu tunda ba za a bi ka'ida ba ruwa mutum zai sha ba a ce ya sha ba zai sha da fiye wata shi a ci a ɗabi gurfe wata to shi kenan kowa ya zai tafi amma ya ɗaule da ruwa kada ya wuce goma goma kana ganin kowa zai dai ɗau goma wani sai ya ɗau ashirin to kuma idan ya ɗau ashirin ɗin ba jira zai yi ba ya ce to yanzu lokacin shan ruwa ya yi a zauna a ce to mu zauna a sha ruwa yanzu lokacin shan ruwa ne kowa ya fito da leda ɗaya ya sha wani in ya fito sai ya sha biyu a lokacin zai saba dokar nan ya sha biyu bayan an ce ya sha ɗaya sannan kuma wani zai sha ba a sani ba sai yadda leda to idan masu neman ku suka zo suka ga leda kuma suna ganin yanzu aka ce ma fiyo wata a Kaduna sai aka gan shi a Bauchi kana ganin ba za a gane yan Kaduna sun zo ba tunda sun ga ledojin fiyo wata ko ko fiyo wata na Bauchi shine zai zo nan ba shi bane to daga ganin ledan nan za a gane an yi baki garin nan in daji ne a ce to akwai baki a cikin dajin nan saboda haka ga ledan fiyo wata ta Kaduna mun gani kuma bayan haka nan mun gano ledojin da aka sha ruwan nan sun kai hamsin na haka mutanen nan suna tsakanin hamsin da saba'in ko tamanin ko ƙasa da haka sau da aka mai shirin mutum hamsin tun da mun samu leda hamsin tun da za a yi wani ya sha biyu to amma dai mu kimasta mutanen nan sun kai hamsin ko sama da hamsin sau aka sa shirin wannan dalilin leda to amma da za a bi ka'ida kaga wurin da za a sha za a ce kowa ya sha ɗaya kowa ya sha ɗaya sai a ce mutum nawa ne kowa ya sha daya mu kaza mun sha ruwa wani bai sha ba to kada wanda ya sha kuma sai inda aka kara cewa a sha sai a tara ledojin da aka sha din nan sai a tona rami a rufe su to wani ya san kun zo to ma wannan tsarin ya kaje gari za ka yi da mutane to wannan misali ne kawai aka bada so da ka shi yasa wani bawan Allah sai da ya littafi ya ce qawanunun nasr akwai yadda za a in za a ba shi nasara akwai yadda in ma ba wannan kan ma a fara ba za a ci nasara ba shi yasa duk masu yin wani abu yanzu da suke ganin za su yi ba za a ci nasara ba ko an fara ba za a ci nasara ba kuma una in ka ce za ka fito kai faɗa da hukuma to kuɗin ka ina suke na to tana rike kuɗin nan daga nan sai yaya in ka ce a'a mun ɗebi kuɗin mun kai daji mun ɓoye ta gane cewa kuna faɗa da ita kuma kun ɗebi kuɗi maƙude kun kai daji kun ɓoye kuma tana ganin faɗan naku zai tasiri sai ta ce to shi kenan mun ji daga yanzu mun canza kuɗin so zaka an yi canjin kuɗi gobe gobe wanda yake yake son canjin kuɗin sa yayi in an bashi kwana uku ya je banki ya canza kuma sannan baka iya canza sama da miliyan ɗaya sai da izinin sai an sa ma hannu ya za a yi daga nan na to me za ka yi ba kuɗi to da in ka tsaya kalla to auna daga nan ko kuma a sa sanction a ce to shikenan yanzu an sa duk wanda aka gan shi da kuɗi sama da kaza ya shigo kasuwa to a kama shi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda za a iya yi don haka kawai babban jihadi ka karantar da mutane kai ta yi kowa ya gane menene ke so ya yi iya abin da zai iya yi har mutuwa ta same ka amma da ka fita wajen wannan to ka ɓaro abin da ba za ma a ci nasara ba akwai lokacin da za a iya yin haka nan amma wannan Allah ne ke kawo lokacin shi ko Allah in ya kawo abu to zai tsara asbab din da za a yi kuma a yi a ci nasara ya fito amma wannan lokacin bai ba karantar da mutane nuna ma mutane shi yasa kaga an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da mala'ikunsa da itaciya da ruwa ai da tururuwa har kifi a cikin ruwa suna yin addu'a ga wanda yake karanta koyar da mutane alkhairi wannan shine babban hanya kuma nan da muka karanta ibnu qayyim cewa yayi babban kowane abu yana da asali yace asalin babban asalin kowane bala'i shine jahilci da zalunci idan aka fitar da mutane daga jahilci za su zo su je da zalunci zaluncin nan farko ba za su zalunci kansu ba ma ba za su yi jayayya ba ba ina dan cewa az-zulm wal ina to waɗannan su ne asalin kowace baliya asalin kullu baliya al-jahl wal zulm wal ina dan tsare su shikenan komai zai tafi ya ta gyaruwa ita tafiya kuma jihadi da aka ce ai jihadi kala hudu ne awwalul jihadi shine jihadun nafs yadda ni zan gyara kaina kai zaka gyara kanki ke zaki gyara kanki kuma wannan sai aka ce sai ya hada abu guda uku al-ilmu mutum yayi ilimi sannan yayi koyi da yayi aiki da ilimin da ya koya sannan ya koya ma wani sannan sadda zai wannan kuma sai yayi hakuri akan bin Allah yayi hakuri akan barin sabo sannan yayi hakuri in jarabawa ta zo to dole wannan shine awwalu jihad jihadun nafs jihadun nafs sai ce ashaddul jihad jihadul hawa mutafi saboda haka wannan shine ina ne ma alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune mu'mine na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da matsayi matakai-matakai daban-daban na ƙololuwa a wurin Ubangijinsu da baraka wa ta'ala wa magfiratun da wata irin gafara wa riskun karim sannan kuma da arziki wanda yake ana ba su kuma ana karrama su kenan karamci ya hadu wani abi sa'idun al-kudri radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala inna ahla al-jannati la yatara'una ahla al-ghuraf min fawqihim كما ترون الكوكب الدري الغابر yace yan aljanna wato su yan aljanna sashen su sukan ga sashe wasu yan aljanna sukan ga wasu a saman su kololuwar sama kamar yadda kuke kallon tauraron nan mai haske wanda yake nesa a cikin sararin samaniya wanda ke tafiya wato wanda yake zaka gan shi kamar zai faɗi can yayi kololuwa shine al-ghabir الذاهب الماشي الذي تدلي للغروب وبعد كو وبعد وبعد عن العيون wanda ke nesa can ka ganshi yana tafiya zai fada sama sha kamar yanda ake ganin wannan tauraron min al-ufuqi min al-mashriqi aw min al-maghribi li tafaduli bainahum sab ma bainahum li tafaduli ma bainahum saboda fifikon da ke tsakanin su saboda wani ka ganshi aljanna gidan shi dingime ne gidan amma zaka ga kamar yanda kake kallon taurari haka za ka ga gidan shi haka akwai nisa qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah tilka manazilul anbiya suka ce ai wannan matsayi na annabawa ne masu wannan kololuwan sai dai annabawa la yablughuha ghayruhum wanda ba su ba zai iya kaiwa wurin ba qala bala wallazi nafsi bi yadi yace ba haka bane ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa rijalun ne amanu billahi wa saddaqul mursalin yace waɗannan mazaje ne wanda suka yi imani kuma cewa mazaje ne bai nuna cewa ba mata akan gabatar da mazaje ne saboda su ne shugabannin tafiya saboda haka mata na nan baya suna tare da su saboda haka rijalun ne wai amanu billahi wa saddaqul mursalin mazaje ne waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskanta manzanni وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران يوم القيامه اذا دخل الجنه wato za a ce ma abocin alkur'ani ranar tashin alkiyama idan ya shiga aljanna a ce ikra was'ad karanta kuma ka ci gaba da hawa karanta kana takawa karanta kana hawa fa yaqra'u wa yas'adu bi kulli ayatin daraja saboda haka sai ya rika karantawa kuma yana ƙara hawa yana ƙara sama kowace aya ɗaya daraja ɗaya hatta ya ƙara akhira shay'in ma'ahu har sai ya karanta ƙarshen abin da ke tare da shi na ƙur'ani wannan ke nuna wasu suka ce kenan ya nuna hadda kenan tunda wanda ke tare da shi wasu kuma suka ce wanda ya karanta ya ka karantawa shi wallahu a'lam ala ayyati halin ko mutum ya haddace ko bai haddace bai zama da yana karanta ƙur'ani idan mutum bai karanta qur'ani zai zama kaman abun nan ne an kawo misalai mumini mai karanta qur'ani da wanda bai karantawa daga su duk aka ba da misalan su shaji sau da aka wannan shine abun nan su to kaga kenan za a ce kaga shi yasa ake cewa wanda wani zai je iya karshen ayan nan da ya karanta in ya gama duka kaga kenan shi yana hawa na wajen dubu shida da ɗari shida da wani abu kenan aljanna ƙololuwa da karanta Qur'ani duka saboda mutum ya karanta Qur'ani kun gane cikin wancan karatun da muka yi sai da aka yi maganar yanda Qur'ani zai ceci mutane cikin ma da badal maut ta karanta an yi magana yanda muhimmancin su saboda haka mutum kada ya kaurace ma Qur'ani kwata kwata har ya rika buga kirji ya ce shi yanzu rabon shi ma da karanta Qur'ani har ya mance to hakka mance وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم nako yake cewa qala yuqalu li sahibil qur'an za a ce ma mai karanta qur'ani iqra warqa karanta kuma hau warattil ka karanta shi yau tilawa kama kunta turattil fid dunya kaman yanda kake yi a nan duniya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha karshen wurin zaman ka shine karshen ayar da ka karanta a gonin shi yasa suka ce karantawa to wallahu alam wa nabi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man amana billahi wa rasulihi wanda duk yayi imani da Allah kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama sala sannan ya tsaye da sallah da waɗancan sharuɗan da muka faɗi wa sama ramadan sannan ya azumin watan ramadana kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna Allah ya wajabta ma kai shi zai shigar da shi aljanna kaga nan sai aka faɗi amalul jawarih wanda farko ɗaya daga ciki amalul qulub zuciya imani a zuci imani da Allah da manzon Allah aka dauko ɗaya sannan aka yi magana wa qama sala aka faɗi na jiki wa wa sama ramadan kaga ba faɗi kuɗi ba saboda ba kware masu kuɗi ba ba maganan zakka ba ba maganan aikin hajji ba tunda sai mai kuɗi zai je wannan wanda bai da kuɗi kaga ba ba wajabta mai abin da bai da shi ba ya fito ko to wanda ya tsare waɗannan ukun da aka faɗi kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna Allah ya wajabta ma kanshi zai shigar da shi aljanna hajara fi sabilillah yayi hijira saboda Allah aujalasa fi ardihi allati wulida fiha ko ko ya zauna a garin da aka haife shi bai je ko ina ba qalu ya rasulullah ala nunabbi an-nas bidhalika ba mun ba mutane wannan labari mai daɗi ba haka ba mun gaya ma mutane ba mu masa bishara qala إن في الجنة آه قال إن في الجنة مئة درجة أتكين الجنة أكوي درجة حتى لي ودى أكي تقوى دقوى أعدها الله للمجاهدين في سبيله الله يأتانا جيغا وندس كي جهادي سولاك با أنا نكم بعد درجة بني دنك أمطاني كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض قوة درجة دقا ننزواتا كما نيسان أكان سما دقا ساني wa idza sa'altumullaha fasaluhu alfirdaus dan haka idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi ku nemi firdausi fa innahu awsatul janna domin ita ce mafificiya ko tsakiya a cikin aljanna ita ce kewaye ta duk sauran gine-gine kewaye ta suka wa fawqahu arshur rahman kuma samanta ne al'arshin mai rahama yake shi yasa ake cewa waɗanda suke cikin firdausi to dakin ɗin gidansu to dakin ɗin al'arshi ne ya fito wa minhu ay tafajjara tafajjara anharul janna da nan ne tafajjiru daga nan ne kuma ruwan aljanna duka waɗannan anhar ɗin na aljanna daga nan suke bulbulowa daga nan suke zuwa shi yasa ake cewa wannan idan mutum ya sha furat ko ya sha nil to ya sha wasu ruwa ne daga asalin wanda su asalinsu daga can suke amma in an gama tashi za a dunkule su da wancan nono zuma madara abin nan kai giya da abin nan ɗinsu duk daga can suke zuwa to sai aka ce furat da nil su ma asalinsu ba daga nan ba daga ƙasa suke ba inda za ka bi su a ce bi za a yi mutum zai iya to asalinsu a sama yake wannan shi yasa ake cewa idan ka sha nil ko ka sha furat to ruwan da ya fi kowane daɗi kala uku ne aka ce ruwan nil da ruwan furat sai sai han da jaihan waɗannan su ne aka ce ruwan da ya fi kowane ruwa daɗi mun zo da furat nan an an an an abin nan nil ne ba sha ba ko amma an sha furat dan kaɗan ko eh wa alaikum salam yi wannan na ɗin daga yi shi wanda ka sha shi ko ka shiga ma ka shiga eh sos din a ina kenan eh ya bullo ta nan sosai to shi wannan nil din asalin abin nan din shi daga sama ne haka furat ba daga ƙasa suke ba to mutum ya sha wannan ruwa ne wanda yake ya bambanta da sauran ruwa na daban ne aisha za suke cewa in ka je ka sha nil sai ka zama nasu sai su kwace ba ya za ka ce kana son garin ku ba ka sha nil tsotsi daga ƙasa inda a wurin daga gan shi ba to ai ba nan ne wurin shi ba iyaka ba da bayyunan da ne asalin tushen shi ba inda ka gan shi dai asalin sos din shi daga ana cima daga sama kana ta daga ƙasa asalin inda yake na asalin wannan ba duk zuwa aka aka bi da shi ya tafi ya kwalala ya shiga ya shiga misira ya shiga uganda ya shiga ta abin nan kuma daga nan da ya tafi wajen swiss canal ai ta nan ya biyo ya abin nan ya zo ya zo ya zo sai ya zo ya haɗu da mediterranean sea ta hanyar ta iskandariya to ai kaga duk wannan ya tafi ne yayi faɗi amma asalin inda ya taho daga sama shi ake magana inda asalin tushen inda daga ina aka samo shi shine shi ake magana haka furat yake shi ma wannan da kaga maradal bahraini da aka yi magana ai duka abin nan ɗinsu ne ai ba abu ne Allah ya shi sai inda abin yake amma da ibn al-qayyim yayi magana cikin abin nan zadul mi'ad kada ka je ka wadi wani wuri su tare ka cikin zadul mi'ad in ka je zaka gani nan ne maganan cewa ga asalin tushen waɗannan ruwan sannan kuma wanda suka fi daɗi su ne waɗannan ruwan ya kawo ya ce nil furat da kuma wannan saihan da jaihan haka ya kawo su cikin abin nan cikin zadul mi'ad da fa'idodin da suke da shi shan su akwai wasu sirrori sai ka je cikin littafin ka gani ba kuna da zadul mi'ad ba mutum nawa yake da zadar da daga adun gani gani da masu shi da marasa shi ba suka fi yawa to bi kuka aje a gida wai na karatu ku ko za ku da zadar ri'ad na gaskiya da ba da da aikin nan da nisa malam sani da akwai zadar ri'ad a gida a tsaya da ma kai sai ba wuta da dariya kai gaskiya muna da aiki wallahi ko dai abin da ke bani mamaki yanzu kwallon dukkanin wurin da za a zo a lalube ba ba wanda bai da waya sai dan kaɗan ko wannan sadin ma da ya ce ga tashi dan ma ina da yau baka kawo ba ba su ma ji wasu kama wuga da su can to ka gani yaya ka gani amma babu kuma za mu mi'at ɗin nan saboda mahimmancin shi har da yarurruka za ka koma ka fassara shi an yi da turanci an yi da faransanci an yi da yarurruka daban-daban saboda shi ne inda za ka koyi mafificiyar rayuwar manzon Allah daga farko har zuwa ranar da aka kai shi kabari kowane abu sai da ya magana a kai sai dai wanda iya da Allah ya so tun da daidai da kofin manzon Allah sai da ya faɗi irinta wadda yake shan ruwa da wadda yake kaza da yadda ta sai da ya faɗi su tun daga tun kafin a aiko shi ya yi bayanin yadda yake bayan nan ya zo ya bayanin komi na cikin gidan shi da wajen cikin gida da takalman shi da inda yake kwanciya da abincinsa da abincin da ya fi so da kayan da ya fi so da kaza duka kofinsa yadda yake yi in kofin mata fashe yadda yake gyara abin shi da kudin sai da ya bayanin waɗannan gaba da kuma shi gashi ya yi shi ne akan hanya zai je aikin makka ya ce maimakon a zauna haka nan a hanya bari in yi zadul mi'aj saboda kawai kada ya zauna haka nan yana kan raƙumi yana rubutu yana kan raƙumi yana rubutu ya zo rubuta littafin mujalladi shida ko biyar ga wasu mu kuma mu masa ya ba an gama aikin bunƙasa to balle karanta sanda muke karanta a makaranta sai da muka ci shekara goma muna muna aiki a ciki muna yi kuma kullum sai an yi sai rana alhamis da juma'a ne ba a yi kullum fa a sati so biyar ake yi amma sai da aka kai shekara goma ba shekara sha biyu ma to to kaga yanzu wannan ka dauko shi ka ce ka ware wa mutane ai ka mutu shara da shi idan samaitumul mu'azz wa ala darajatil jannati alwasila mafificin daraja aljanna shine alwasilan nan da annabi yace a roƙa masa wa an abdullah ibn amr radiyallahu anhuma annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'addin idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu ku faɗi irin abin da yake faɗi wasumma summa sallu alayya sannan bayan nan sai ku yi man salati fa innahu man salla alayya salatan domin duk wanda ya man salati daya sallallahu alaihi biha ashra sai sai Allah shi kuma ya masa goma ta dalilin wannan summa sallallahu alayhi alwasila sannan kuma ku roƙa man Allah ya bani wannan wasila wannan matsayi wanda an yi maganar shi a wancan littafin ma za ba da maut fa innaha manzilatun fil janna domin wannan wani babban matsayi ne da za a bada a aljanna mun yi bayaninsa cewa annabi za a jira shi ko ya zo shi da aka ba wannan matsayin ya je wani karatu ya an so a zo a ce abin da ake so a buɗe aljanna a ce ai kai ne aka ce kada a buɗe ma sai ka zo da aka yanzu je ka kawai a buɗe saboda haka la tambagi illa li abdin min ibadillah yace wannan matsayin bai dace da kowa ba sai wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan in zamani ne wannan bawa wa man sa'ala liyal wasilata duk wanda ya roƙa man wannan wasila hallat lahu shafa'a ceto ya same shi ceto na kenan duk wanda ke roƙa manzon Allah wannan wasila to kuwa tabbas ceton manzon Allah zai same shi wannan shi yasa kuke jin ana ibnul qayyim din da yake cewa a cikin sallah akwai abubuwa guda biyar wanda mai hankali bai kamata ya wasa da su ba na ce mai hankali ina nufin ba wanda ke dukan mutane ba wai sai mai dukan mutane shine mahaukaci ba wanda yafi kowa hauka shine wanda kwakwalwar shi bata burkuce ba amma bai san ciwon kanshi ba na ya dan fito ya zama mutum mutum bai san ciwon kanshi ba ka shiga abin da ba ruwanka ga abin da ya kamata ka yi kaƙi ana kiran sallah kana surutu kai da wani abin da ba zai baka ba fa'ida ba ku duba fa mahaukata muka ba da misalin su wannan uqalaul majani aka ba da bayani ga bahlun ya je makabarta kawai ya zura kababun shi a cikin makabarta yayi shiru yana ta da abin da ya kamata ya faɗi ya samu abin nan ba aka ce mashi a'a bahlun me kake a cikin makabarta bayan ko abubuwa a gari sun lalace farashi komi ya karu shi ko yace yace a ni ina zaune ne a wurin abokaina waɗanda nake ɗebe kewa da su ba sa cutar da mutum da harshen su ba sa mutum magana mara daɗi kuma in na gama zamana na tashi na tafi ba sa cin nama na ba na ba ko makabarta kenan shama maganan farashi ya karu ina ruwana da karuwar farashi yace ni ban damu ba fa ko da ƙwaya alkama za ta koma dirhami ɗaya kamar yanzu ka ce ƙwayar shinkafa ta koma dubu ɗaya ya ce ban damu ba ya ce saboda ni abin da na sani Allah ya halitta mu ya ba mu aikin da za mu mai shi ne mu bauta mai kada mu haɗa shi da kowa shi kuma ya yi alkawarin in dai mun yi wannan to shi kuma ya wajabta makan shi zai ciyar da mu to me yana wanda zan zo in damu na abin da ba ruwana ya wajen wata kai shi ko zai ciyar da mu inda mun mai abin da ya sa mun kuma zai- shi kuma zai bana wannan to kuma me mu ba da namu ku gani shi ma zai ba mu nashi wanda ya ce mana haka ya ce masu kuma shi ana ce mai mahaukaci to auna to haka mutum ya ta shiga cikin waɗannan da walwalan ya zama ana kiran sallah ba kama damu ba kana ta hayaniyan duniya ka yi mummunan asarar da ba ta da iyaka domin cewa ya yi abu biyar ne na farko hadisi ya inganta Umar dan Khattab radiyallahu anhu shi yafi ma shahara wajen bada wannan labarin hadisin cewa idan mutum ana kiran sallah yana bin mai kiran sallan nan aka kai karshe yace la ilaha illallah kai kuma kace ashhadu an la ilaha illallah shi ibn al-qayyim da jimla ma ismiya yace kace wa ana in ka zo ka ce wa ana anan ma mun karanta cikin littafin mu na la ilaha illallah ko aka ce ka karfafa jumlar da ya fi ka ce ashhadu akai in ka ce wa an- ana ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace kana kai karshen nan wajabat aka ce menene wajabat aljanna ta samu malam sani ka rabu da ni ba ma tare da bacci kake ji ran gaba za a rika tada ka tsaye eh a ba za ka fita ba yanzu ai sai na gama biyar din nan ina sai ai ba littafin da ke karanta ba yanzu kawai kai tsafta ji shine na daya ana kiran sallah ka tsaya ka ji in an gama ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah zuwa karshe aka ce wajabat aljanna ta samu na biyu ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasulan ko ka ce nabiyan ko ka ce rasulan shi kadai wasu suka ce hadawan yafi nabiyan wa rasulan aka ce in kai haka nan duk zunubanka an kankare su biyu domin wani zai ce to in aljanna ta tabbata menene maganan- ma'anan kuma zunubi an kankare akwai ma'ana sosai dan yawwa barakallahu fik daraja za a bambanta in ba zunubi wannan ya shiga akwai zunubi wannan ya shiga kwata kwata ba zunubi daraja ce shi yasa za a yi maganan kaifa tarfa'u darajataka ai da aka ce kaifa tarfa'u darajataka fil janna aka ce ka shiga aljannan to kaifa tarfa'u darajataka kuma ya za ka ƙara sama a can kuma yanzu ko aiki ne ka shiga yanzu soja in ya shiga soja tun daga farko a ce ba ƙarin girma zai ji daɗi to dan su ji ƙarin girma min babu aulatar na ana iya ƙara girma nan da ƙara mutu ya mutu ma amuru mumkin to can fa biyu kenan na uku ya ce sai kai ba manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam idan kai salatin manzon Allah nan guda ɗaya ta dalilin shi za a yi ma goma za a kan daga ka da darajoji goma za a kan kare ma zunubai za a sannan kuma salatin nan da Allah ya yi ma guda ɗaya ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya to duk a fakiran sallah uku kenan na hudu wannan wasilan yace idan ka roƙa man wasila Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wad-darajata ar-rafi'a wanda suka ce ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta nan suka ce a tsaya suka ce innaka la tukhlifu al-mi'ad bai zo ba a ruwayan amma wasu suka ce an ce ba komi amma dai a tsaya inda ka tsaya yafi in ka ce haka nan ya ce to wanda ya ce haka kuma ceto na ya tabbata gare shi nawa hudu sannan bayan nan sai ya ce kai kuma in ka roƙi taka buƙatar to ita ma an karɓa biyar kenan ko to sun fito sau da haka wannan shine abin nan ɗinsu li'annaha aqrabu darajati ay ila arshir rahman domin wannan ita ce mafi kusa da daraja wadan samun wa summiyat darajatan ay ko wa summiyat darajatun nabi sallallahu alaihi wasallam alwasila an ce ma darajar manzon Allah alwasila ne li'annaha aqrabu darajati ila arshir rahman domin ita ce mafi girman daraja ita ce mafi kusancin daraja zuwa ga al'arshin mai rahama wa huwa aqrabu darajati ila Allah ta'ala ita ce mafi kusanci wato da daraja zuwa ga Allah Saniyan dirikatun nari wa umqiha wannan shine dama kashi na biyu wurin ko zurfin wannan wutan ƙasa ƙasanta da zurfi umku zurfin zurfin wuta darajat dirikat can ƙasa ƙasa da za a yi shi yasa aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai sune gidan ƙasa na wuta munafikai suna ƙasan fir'auna da hamana da ƙaruna duka waɗannan jigajigan to saman munafukai suke munafukai na ƙasar munafukai su ne ƙarshen 'yan wuta Allah ka tsare mu daga shiga wannan munafuci musiba ce shi yasa ake cewa mu ji tsoron munafuci mu ji tsoron zama munafukai domin wanda bai tsoron munafuci ya riga ya zama munafukin ne shi yasa bai ji tsoro munafuci abin tsoro ne sabon manzon Allah ku kalli girman su Umar radiyallahu anhu har suka bar duniya kowa na jin tsoron munafuci الدرج إذا كان بعضها فوق بعض درج كو درج الدرج نمسي درج إن أنشي درج وانا من كفادي چان إذا كان بعضها فوق بعض إذن وننا سمن ونسي أشي درج درج درج يعني وانا نا سمن وانا وانا نا سمن وانا كما وانا من كجمع والدرك كوا إذا كان بعضها أسفل من بعض إذن تينا قصد ديا شي أشي شي كما درج يا كتوكو درج سما درك قصد ya fito faljannatu darajatun ita aljanna daraja ne wani saman wani wani saman wani Allah ka sa muna daga ciki wan naru dirkatun ita ko wuta ƙasa ƙasa ne Allah ka sa ba mu cikin yan wuta wa qad tusamma naru darajatun aidan ita ma wutan akan ce mata haka din ita ma muni ne amma kashi can wurin ya bada misali na akwai nan ba ta hudu unzur التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب ابن رجب yana da wani littafi da ake ce mashi at-takhwif min an-nar tsoratarwa game da wuta wa ta'rifu bi hali dar al-bawar da kuma karantar da mutane su san gidan halaka Allah ka tsare mu da gidan halaka ibn rajab shafi na 69 littafi ne muhimmi to zaka yayi wannan littafin akan shi kuma akwai littafin ko na'am sau da haka wannan shine yace ana ce mata kanan kama qala Allah ta'ala ala ai ba'da an zakara ahlal janna kamar yadda Allah yace bayan ya faɗi wato yan aljanna wa ahlan nar da yan wuta yace wa likullin darajatun mimma amilu kowa yana da mataki yana da matsayi akan abin da ya aikata kaga matsayin yan wuta dai abun nan ne amma nan wajen bayyana abun nan ne kamar umum ne amma matsayi ake faɗi daban kowane matsayinsa dan wuta shi ya san ƙasa ake da shi ran ma ƙasa ake da shi dama dan an nuna dan wuta ne tun lokacin da ake cire masa rai Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu wa qala sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin wa qala azza wa jalla fil munafiqin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce game da munafikai yace innal munafiqina fid darkil asfali minan nar lalle munafikai su kan suna can matakan ta ƙasa ta wuta Allah ka tsare mu وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an samu hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yace annahu ra'a fi nawmi ya gani shi a cikin bacci Abdullahi dan Umar ka anna malakaini akhadahu kaman mala'iku guda biyu sun kama shi sun damke shi fa zahaba bihi ila an suka tafi da shi zuwa wuta fa idha hiya matawiyya qatayyil bi'ri ya zama na gashi an daura bakin wutan nan kamar yadda ake daura bakin rijiya tana rijiya ba akan ta daure ta ba tana zazzabtarewa sai a ta daure ta yanzu ma an ci gaba sai a sa mata rings ko waɗannan da za ta sawa ana tura a ciki a ta sa ana tura saboda har a fito baki a daura bakin su maganin ta to wuta ita ma kamar haka take an daddaure ta ba zabtarawa haka wurga mutum ciki malam sai dai a jawo shi bai iya fitowa saboda nisan kan nan ku duba mun yi magana cewa lalle ita wutan nan idan aka je sai zurfinta saba'ina kharifan aka yi lissafi shekara dubu ashirin da biyar ko da nawa ne da ɗari biyu ko kwana kenan kwana in an ce kwana a cikin wannan shekara za a samu kwana dubu ashirin da biyar da ɗari biyu to yanzu wannan a ce ma mutum ya fito daga nan ya za a ya fito daga wannan wurin ko kyala mutum aka aka ce ya shiga wuta an daina mai azaba yanzu abin da ake so fita sai da fito da shi ba zai yi fito ba abadan ghairu mumkin kuma sannan ko ina fa zafin ne wutan nan cikin ta can bala'i ne nan masifa tazun nan mun sha gani ba ni abin nan mu gani nan ɗazu nan na ƙara gani na tuna ba abu bane wanda ba ku san shi ba mun san shi nan kwanaki sai da muka nuna muka ce ga irin yadda da ake magana abun nan ɗin aka ce wutan nan malam tana nan an santa mun sha gani yiwa kalli wannan kawai ku ba ka gani nan gugu wa ha wai ma dai mu ga wannan ɗin kai dai kaga wannan ɗin ma ko ka dutse fa yanzu in ana maganan abin nan bara nan mu kai magana nan wani yake ce mana idan fa aka je gidan karfen nan aka je inda ake karfe aka ce idan mutum ya sumbule ya fada ciki kafin ka ce kwabo narkewa yake ba a gano inda yake in ya fada cikin wanda ya sumbulo ya fada cikin inda ake gasa ake da karfen nan dama da ya fada da ya narke kawai baka gane shi kuma in ba ku manta ba da muka yi maganan ba ma wai wannan din ba ma inda karfe da aka yi maganan Abdullahi bin Huzafa da aka yi maganan sadda aka kama su wannan sarki ya kama su ba sai da ya dauko wasu daga cikin sahabbai ba aka tafasa man gyada man gyadan nan ya zama bala'in zafi da an dauki mutum aka wurga kafin ka ce kowa baka gane kashin shi baka gane komai ya narke a cikin wannan kuma aka zo shi ma aka ce sa shi za a yi wurin ko kuma ya zama kirista idan kana jin kisan mashita ba haka aka yi ba aka za ka ɗauko ta aka sa ‘ya'yanta tana gani ana ɗauka ‘ya'yanta ana wurgawa ciki ana ɗauka ‘ya'yanta ana wurgawa ciki haka kawo kan ƙarami za a wurga ɗan ƙaramin nan ta ji tausayi ya ce mama kada ki ji tausayi kina kan gaskiya bari a wurga aka wurga bayan nan ta yi kuka ana tsammanin abin nan ne ta ce abin da take so ana ce za ta yi ridda ne ta ce alfarma ɗaya take so kawai idan ita ma an wurga ta a hada ta da ita da waɗannan yaran an abin da aka samu na dagwalansu a hada su wuri ɗaya masu kabari ɗaya suka fashe da dariya suka ce kaji wa wuya muna ce mana ta nemi wani abu ba wannan ba da wannan me dan wannan dan an maki wannan wannan an yi alƙawarin za a yi maki aka wurga ta cikin manjala mutum zai narke gaba daya sai dai a ɗebo dagwadagon shi kawai a ce ta ce to dagwadagon ne take so da 'ya'yanta a hada masu rami guda ai malam to da aka yi magana kisa ashabul ukhdud haka nan ne aka yi a banza ya faru kistoshin ne ku karanta riyadu salihin ta riga ta kwaso abubuwa ta yi bayanan waɗannan abubuwan tangaran balle kuma da zaka samu sharhin da wanda ake karantawa nan dan juma sharhin salul usaimin rahimahullah ta'ala kaga irin bayanan da yayi akan a karkashin waɗannan abubuwa ka samu ko da kanka kai ka karanta amr basit a gani ga shi can inda kana da matanin wani abin baka ga domin matanin yawanci kana karanta baka ma gane ma me ake so ka fahimta kawai kana mutum yana tafiya ne kawai ta karanta ka nan da nan ka sauka ba ka sauke ka soke amma da za ka karanta sharhin nan ka ga irin abin da malamai suka yi bayani akan irin waɗannan abubuwan da mutum zai ga abubuwan ban mamaki to mai sauri mu ƙarasa ta da dare mu saboda haka wannan shine aka yi maganar saboda haka wannan aka ce sai ce kaman an damke shi ko fa zahaba bihi ila an-nar fa idha hiya matawiyya qatayya al-bi'r ga ta annan da bakin kaman an mata an an an tattare ta kaman da yanda ake ya ake ce ma wannan abu an daure bakin ko wa idha laha qarnani sai naga tana da wasu kaho guda biyu na bala'in zafi qala wa idha fiha unasun qad arabtuhum naga ga wasu mutane a ciki na san su ma waja'altu aqulu a'udhu billahi minan nar ina roƙon Allah ka tsare ni daga wuta qala falaqina malakun akhar sai muka haɗu da wani mala'ika yana ta cewa haka fa qala lam tura yace kada ka ji tsoro kada ka hankalinka ya tashi shikenan mafarki ya kare qala fa qasastuha ala hafsa sai da zo na ba yaya ta labari hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya ba labari tunda yaye shi ce sau da kun gani yawanci akan yi irin wannan akan zo a tambayi abu ko kana da kanwa ko kana da yaya wani abu zai zo na addini ba gane ba kana iya tambayata na da ilimi ita kuma da aka gaya ma aka gaya mata faqasatha hafsatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ita hafsa ita ma sai ta ba manzon Allah labari kai abdullahi fa yayi wani mafarki mai tashin hankali kaji kaji abin da ya faru faƙala ni'imar rajulu abdullah abdullah kai ma dalla da abdullahi mutum ne na kirki lauka na yi salli minan laili da yana sallar dare saboda aka kunga rashin sallar dare yana mai da mutum mutumin banza idan ba ka sallar da daddare ko da karanci raka ɗaya ne kana nan a ɗan banza eh dan an ce ma ɗa ne ma dan haihuwar ka kai amma ba ka wani ce mutumin banza amma kowa ba ɗa ne to ɗan banza kenan kalman ku yi haƙuri da ita amma wala haka take saboda mun karanta a babin tarbiyya aka ce wanda bai wuturi mutumin banza ne ba a iya ansa shaida shi mutumin da aka gane baya yin shafa'i da wuturi sai ya zo ya ba da shaida baya daga cikin mutane amintattu kuma na kirki wanda za a iya sa cikin lissafi mutumin banza ne wataƙila an ce mutumin banza kun fi jin sauƙi aka a ce dan banza a wanda ke yi ka saba ganin an zagi mai yin aikin kirki kai ma ya kamata ma jiha ka waje ne ma da kai wannan magana a ka tare da mun miskini kawai ka farko daga baccin ka kace bacci kake yi shi yasa ka farko ga littafi ga komi ni ba sani ba kai ka sai ka tambayo can inda aka faɗi ka tambayo ka ji ko bai daidai ba sani ba sani ba ni dai ba ruwa la wanda baya yi aka ce ba mu sani ba ko ka tai shi yanzu abdullahi bin umar din zaka ce kwata kwata bai zalla dare kwata kwata kwata kwata ko kadan mm ire ire baya yi ko to ai na ji abin da yace ba na ce ba kunne na ji na ji abin da yace daga nan sau haka mu dai mun abin da muka sani kenan mun karanta a littafin tarbiyya wannan abin duk wahala ce fa ake yi amma waɗanda muke yi da su muke karanta littattafan da su su ba sabon abu bane wurin su babi guda ke akwai cikin nida'atul rasul li ashabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana akan sallar wutiri yayi maganan waɗanda za su tashi da daddare su samu raka'a biyu su yi har su hada da wutiri su yi waɗannan suna cikin jigajigan bayan Allah waɗanda ake magana kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun da aka magana cewa akai suna sallah تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون aka kawo bayanai yace to saboda haka ya kai dan uwa kada ka yadda a ce da daddare ba ka samun kaso komin kankanta shi na samun kai sallah ko da raka yace in tayi mugun baci to kai daya shine wutiri yace kaga wutirin nan in ka samu yau ka tashi ya sulle to fala haula wala quwwata illa billah ka gama shiga cikin masifa yanzu abin da za a yi biya shi yace ko yaushe ne biya har cewa in ma ka tuna shekarun baya akwai wuturin da baka yi yanzu biya saboda ka fita daga cikin wannan masifa to balle yanzu kuma ka sani ka ki in ka tuno da yace wuturi yace zaka iya biya ko da yaushe ko dai ka biya yanzu ya ce ko bayan an yi sallah asuba don wasu sun tafi kamar sharhin mawatsa da salihu sami ya ce wuturi da shafa'i da wuturi sukan kucce ma ne idan alfijir ya riga ya fito sai ce amma malamai sun yi saɓani shin bayan in kai ka tashi ba an riga ka rasa hadda sallah asuba za ka yi su wannan ko a maliki an yi wannan magana bayan nan ya taho ya taho ya ce kai wasu suna ganin cewa in hantsi ya daga bayan sallah asuban nan za ka iya yi shafa ido wutunan nan ya ce akwai masu gani haka amma wannan zuciya su kai ko yaushe ne in dai ya sulle ma ko na bara ne ka tuno biya kuma na gaya maka sunan littafin nan kaka je ka faɗi wani wuri kuma ka sha rigima balle ba yan kasuwa su je kasuwa su faɗi wuri ya taso cikin kasuwa ya tashi shi ba makaranta ba ya ce tun da uwar shi ta haife bai taɓa ji ba ko uwar shi malama ce oho to uwar ka na mutum tun tuni dama baban shi malami ne uwar shi malami malama ce to ai shine sai ce tun uwar shi ta haifa tun da cikin karatu ya fito kamar wancan da muka faɗi an aike maman shi ma aka yace dalilin ma aka ce washi bi naman ta ma so dai shi ba wala baka to dama wanda ya aiki ba ta shi kawai ya je ya ji shuru tana ta cikin littattafai kawai a ce ta haihu aka haihu dan cikin littafi kaga wannan ka wala mutanen daɗin laballe a ce maka yanzu yau a ce mata ta isa haihuwa yau ka ake ta cikin maktaba ka ce ta ɗauko littafi kuma bata ce ba ba za ta ba tana jin wannan masifar duk da haka bata musa ba ta tafi ɗauko littafin haihuwar ta rike ta a wurin sai da ya ji shuru shuru shuru an daɗe malam ya koma wurin ya duba kawai ya aka bai littafi shuru ya je tara ta haihu ta ga su sun sani ai sun san aikin da ta yi su da suka zanya haihuwa take to zo da mu bin maganan kawai wannan dai shine magana abin nan ba zo da mu daina sakaki mu daina sakaki da irin waɗannan ibadojin ba karamin abu bane wuturin nan da kake gani Allah wuturi ne yana son wuturi wannan raka'a guda daya ita ce Imam Shafi'i ya ce wane ne zai sai gida a aljanna gashi nan ana talla ya saya yace bi raka'atin fi zalamin layli yuhyiha da raka'a guda ɗaya wanda mutum ya raya cikin duhu lokacin mutane na kwanci raka'a ɗaya tal ta isa ta sama ma gida a aljanna in Allah ya ga dama na'am sau da haka shine nan fa kana ba'du ai la yanamu min al-layli illa qalilan daga ran nan da aka yi mai wannan magana kaga so yadda suke ji daga ran nan baya bacci da daddare sai dan kadan kullun ya ta sallah وعن أتبة بن غزوان قال عن قار جهنم shi utubatu bin ghazwan yayi magana game da zurfin wutar jahannama yayi bayan hadisi mai tsawo yace fa innahu qad dhukira lana yace an gaya mana wata rana annal hajar yulqa min shafati jahannam wato dutse za a wurga shi daga bakin gabar kofar wato ramin wutar jahannama fa yahwi fiha 70 aman ya dinga mululawa ciki har ya kai shekara saba'in la ya duroku laha ƙaran ba zai kai ta ba shekara saba'in zai yi yana wulwulawa wa wallahi ya ce sannan kuma ina rantsuwa da Allah ta baraka wa ta'ala la tumla anna wutan nan sai an cika ta da mutane afa ajabatum kuna mamakin wannan magana haka take Allah ka saba mu ciki wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala kunna inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato wata rana muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sumi wajabatan sai muka ji wani ƙara wani abu an ce kaman a ce gwam da ƙarfi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce atadaruna ma hadha kun san wannan ƙaran ko ta mecece qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzon su ne suka sani qala hadha hajaru rumiya bihi fi an-nar yace wannan dutse ne wanda aka wurga shi cikin wutar jahannama منذ 70 qarifan tun yau shekara 70 kenan fa huwa yahwi fi an-nar al-ana hatta intaha ila qariha yana ta gudu yana ta wulwulawa ne cikin wuta har yau ya isa can kasan kenan shine kuka ji wannan karar Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya tsare mu Allah ka saba mu daga cikin yan wuta dan tsarkin sunayenka in muna daga cikin wanda aka rubuta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya goge mu daga can ya samu cikin yan aljanna dan tsarkin sunayensa wa huwal qadir wal wali ala zalika alhamdulillah naktafi bi hada na'am na'am na'am na'am eh amma ga sakamakon ya fito ita matan ta ci amma ka ba bazan ka ba ta wajen samu to ka gani ko to ka gani ba ko ne yake wanda aka yi shari'a ne ko tana nan na ofis zo an ci ta samu promotion amma da ta ko na gobe zuwa da ofis sai har ita ma ta mutu ka gani to a ko ne yake ka buɗe wuta ta koma ba ba ba hayaki to ka gani ai kai kan zaka bada labari tun da kaga yadda abu yake to yanzu na a kaddara mutum ya fada ciki ya kace gani yadda zai yi to shi ma ruwa ne Allah kare mu Allah saba mu daga cikin yan wuta kullum mu ta adda kullum maganan da aka yi mana magana muna maimaita rara wa tikrara kullum mutum da safe da yamma ya dage ya yi kokari ya roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kare ya roki Allah ya bashi aljanna ya kare shi daga shiga wuta so bakwai ko so uku idan mutum yana jin ganda ma so bakwai sai ya roki Allah ya ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar sun yi so bakwai aka ce idan mutum ya yi haka nan ita kanta aljannan za ta rika roƙon Allah tana cewa Allah ya sa shi daga cikinta ita kuma wuta ta rika nema masu tsari tana cewa Allah ya tsare mutum daga abin nan ɗinsa saboda haka muna fata Allah ta baraka wa ta'ala taimake mu akwai dan uwa wanda na sha manta a gaskiya in ce a sashi cikin addu'a duk da dai muna muna addu'a muna cewa Allah ya ba mu rasa lafiya amma dai yau na na je wuri shi na abun nan ya ce a gaishe ku muna so a sa shi da isa a kun san shi alhaji isa ko wannan wanda yake zuwa da helox nan farin nan wanda ke zama nan a yana kwanta shi a yi watanni yana kwanci ba shi da lafiya muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah- wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya akwai Aliyu shi ma matar shi tana kwance a asibiti amma dai jiya ya ce ta sauka amma shi ma abin da aka haifa kuma ya koma muna fata ita Allah ya ba ta lafiya wanda ta kware wanda ba su da lafiya Allah ya fi mu sanin su Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya wanda ke cikin wata damuwa ko ta matsatsi ko ta kuncin rayuwa ko ta da wata damuwa Allah shi ya fi mu sanin abin da yake damun kowa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa magana abin da ke damun sa musamman yan kasuwa kullum wasu na jin tausayin su sosai saboda abubuwan yadda rayuwa ta caccanza wasu yanzu sai dai su ce dole sun ma baggarin sun koma wani saboda zaman nan yanzu ba zai yi ba tun ba shago ba wurin zama ba abin nan waɗannan duka jarabawa ce muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita ce mutum ya saba ga abokansa ga inda yake zanne da iyalansa da kowa yanzu dole mutum ya yi hijira ya baggarin ai babban jarabawa ce na fata Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi musir sanin sirrin da ke cikin al'amura muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sare mana al'amura Allah ya so ga mana waɗannan abubuwa da muke fama da su na fitintunu dare da rana kowane duk rana fitinun safe daban na rana daban na yamma daban na dare daban Allah muke roƙo ya ba mu mafita muna tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan an roƙe shi da su yana karɓa waɗannan fitintunu da muke ciki da damuwa da kunci da matsatsi da ake da shi muna fata Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tuban mu ya mana afwa Allah mai afwa ne yana son afwa saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana afwa akan waɗannan abubuwa Allah ya ba mu mafita don ƙarfin sunayensa damuwan da muke ciki da kunci da matsatsi Allah tabaraka wa ta'ala ya mana maganin waɗannan abubuwa yanzu kowa maganin abin da ke damun sa wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin damuwa Allah ya ba su ya ba su mafita mata waɗanda suke cikin kan gwiwa Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke su lafiya kuma sannan ya ba da zuriya tsayiwa don ƙarfin sunayensa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين